الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا سافيرنا الصبر هدوغ وتم الصفر hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu a cikin ulumul qur'an da wannan littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila wasa'itul fawa'idil jamila fi ulumil qur'an wanda wannan darasi shine darasi na hudu za mu tashi a shafi na 61 albabu sani fi ma ya ta'allaku bi qira'atihi a farkon baiti na hamsin da takwas wato mun samu kammala albabul awwal alin yake cewa tartiluhu lil na afdalu min hadrihi salisuha yufassalu من شقه وعارفا معناه ومن يؤم الناس من سواه دليل الأكثرين في القرآن وسنة النبي والمعاني كغيرهم قيل لذا سيان من قال بالتفصيل ذو برهان كالجهر والإسرار بالقرآن ثالثها كلاهما سيان رابعها يفصل الآيات خامسها يفصل الحالات فصل في تقسيمه على الليالي قرآنه سبع ليال أنصف من غير تقسيم وبعض وظفوا لليلة الأولى ثلاث يقر خمس فسبع ثم تسع عشر بسورة فمع ثلاث يتلو من قاف إلى الختم هي المفصل الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتشي الباب الثاني وانا شيني بابي نبيو fima ya ta'allaku bi qira'atihi wannan babi zai bayani abin da ya shafi karanta shi alqur'ani albabul awwal ya gabata an yi bayani akan abin da ya shafi sauka alqur'ani da kashe-kashensa to ya za a yi bayani akan yadda ake son musulmi ya karanta alqur'ani tunda alqur'anin nan mun ji cewa Allah ya sanar da mala'ika Jibril shi kuma ya zo ya sanar da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. To, kaga akwai kaifiya, akwai sifa wadda aka karantar da Jibril shi kuma Jibrilu ya karantar da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. To, wannan sifa ɗin ita ake nema ga kowane musulmi ya karanta Alƙur'ani da ita. kaga sifa ce tauƙifiya bi ma'ana an karantar da al'umma ga yadda ake so su karanta alkur'ani ba kowa zai ɗo alkur'ani ya ta karanta shi yadda yake so ba to shine wannan babi zai muna bayani a kai الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كتشوى ترتيله للأكثرين أفضل وتكرنت القرآن da siffa wadda ake kira da at-tartil lil aksarina ga mafiya yawan malamai afdalu to wannan shi yafi falala abinda ake kira da at-tartilu shine karanta alqur'ani ala tasabbutin wata mahulin ma'a mura'atil qawaid wato karanta alqur'ani ba tare da gaggawa ba a hankali a hankali daki daki daki daki sannan tare da kiyaye ƙa'idodi da na larabci da kuma ƙa'idodin tilawa eh to wannan mafi yawan malamai sun ce musulmi ya karanta alkur'ani da wannan sifa shine ya fi falala ba ka karanta alkur'ani da gaggawa ba a karanta alkur'ani daki-daki jimla bai jimla ko aya bai aya tare da kiyaye ka'idodi na nahau na sarfu na imla'i sannan da kuma ka'idodi na na tilawa abin da ya shafi al-makharij da as-sifat da al-mudud su alwaƙaf walittida duka to wannan shi ake kira da tartil mafi yawan malamai sun ce ya fi falala wannan alƙaulul awwal kenan eh an gane to su waɗannan malamai suka ce a tartilu afdalu min hadrihi wato ya fi falala daga a yi gaggawa wajen karanta alkur'ani shi kuma alhaduru kishiya a tartilu ne shi kuma al'isra'u fil qira'ati ma'a mura'atil qawa'id gaggawa wajen karanta alkur'ani amma fa tare da kula da ƙa'idodi sau da haka da a tartil da alhaduru sun yi ittifaƙi wajen kula da ƙa'idodi na larabci da kuma na tilawa inda suka samu bambanci shine wannan yana gaggawa wannan kuma yana yi a hankali a hankali eh baya rigima eh to alƙaulus sani su kuma sai suka aka sama waɗancan suka ce a'a alhadaru afdalu eh mutum ya yi sauri ya sauke alkur'ani eh to ya fi gaggawa a ya fi jinkiri ya fi falala eh kila idan kana kai da ke sauke alkur'ani a sati ɗaya sai wani ya zo a kwana uku ko kwana ɗaya ko kwana biyu to a wurinsu ya fi ka falala wannan shine alƙaulu sani duk da shehu abdullahi da rura waka bata ba shi dama ya kawo shi ba amma yana nan shine na biyu shi yasa ya ce ha zance na uku su kuma malaman da suka tafi a kansa suka ce yufassal a tafsili ake yi akwai inda at-tartilu afdalu akwai inda al-hadru afdalu eh shine kauli na uku eh to ga bayani zai biyo baya man shakkahu suka ce wanda ƙur'ani yake ba shi wahala wajen karatu akwai su ya san ƙur'ani amma dai ƙur'ani yana wahalar da shi imma yanayin halittarsa ko kuma yanayin sautinsa ko yanayin halshensa yana shan wuya yana wahala matuƙa wajen karanta alƙur'ani eh ana sabon irin su ko? to ka gani to shi a haƙƙinsa suka ce a tartilu afdal shi ya yi tartili ya fi falala saboda in ya ce alhadar al'isra to kaga wahalan zai karu to kuma baya daga cikin hikimar shari'a kuntata ma al'umma baya daga ciki eh sauƙaƙa ma al'umma to shine wato makasudi na shari'a eh to ana samun irin wannan amma wanda ƙur'ani baya wahalar da shi eh shi Allah ya sauwaƙe masa eh yanayin halittarsa ƙur'ani baya ba shi wahala to shi suka ce alhadaru afdalu shi ya yi sauri ya sauke alƙur'ani eh to wannan haka aka fi da su saboda kaga ba zai wahala ba haka nan wa'arifan ma'anahu haka wanda yake ya san ma'anar alƙur'ani ya san ma'anar alƙur'ani wato malami ne ko? ko ba haka ba ne ya san ma'ana alkur'ani to shi abin da ya fi falala a haƙƙinsa shi ma al'isra'u shi ma ya sauri ya sauke tun da malami ne duk ayar da ya ja ya san abin da Allah yake nufi ya san fassararta ya san manufarta ya san saƙon da ke cikinta to shi ya yi sauri ya yi khatama to haka aka fi da su saboda ya tara lada amma kishiyarsa shine aljahilu bi ma'ana wanda shi bai san abin da yake karantawa ba amma akwai sauti mai kyau akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shi al-isra'u abin nan kai at-tartilu afdalu shi kuma yayi tartili shi yafi falala gare shi eh yawa ko wala Allah suka ce tartilin zai bashi dama ya dan samu yan nutsuwa haka tunda shi babu tunda bai san abin da yake karantawa ba jahili ne haka nan wa manya ummun nasa haka wanda ke ba mutane limanci wanda ke ba mutane limanci limami kenan to shi ko suka ce al-isra'u al-hadaru afdalu don kai ya takura ma mutane idan zaka jagoranci mutane sallah to alhadaru aka fi da so kai ka yi sauri ka sauke sura saboda karka takura ma mutane ya rayuwa cikin masu binka akwai marasa lafiya eh akwai masu yawan shekaru kamar yadda ya zo a hadisi min siwahu daga wanda shi kuma baya wa kowa limanci a lokacin da kake sallah kai kadai to wannan sai kai a tartili tunda babu kowa baya gare ka in ka ce ya kaga dole kai ne zaka duka ba ga takura ba kowa ba amma can saboda mura'atu hukukin nasi sai aka ce to ka yi sauri shi ya fi falala kar ka zo kana karanta ƙur'ani daki daki daki daki daki sai ka takura ma al'umma wani sai ya ce ko da baka ja dogo sura ba sai ya ce ai daɗewa kake yi so da haka ba zai ma ƙara bin ka sallah ba ƙarshe sai ya bar masallacin to ka ka kore shi eh kuma addini kaga kai za awa azaba eh tunda tsananta masa kai ga ka tsananta masa ko to ka gari eh to su masu wannan ra'ayin abinda suka faɗa kenan suka ce kawai ana mura'at lena yanayi yanayin shi mai karatu to shi za a kalla sai a rinjayar kamar yadda ya ba da misalai to su masu wancan ra'ayin na farko a sheku abdullahi ƙauli hudu ya kawo akwai ƙauli na hudu da zai ambata a baitin da zai biyo bayan wannan shine malaman da suka ce da alhadaru da attartilu siyani abu ɗaya ne ko kai attartilu ko kai alhadaru ɗaya ne ba wanda ya fi wani falala akwai masu wannan fahimta ne to shi ne ƙauli na da hudu da sheku abdullahi a rahimahullahu ta'ala ya kawo dalilul aksarina to dalilin mafiya yawan malamai waɗancan da suka ce a tartilu afdalu don kowane ɓangare yana da hujjojin da ya dogara da shi ba wai son zuciya kawai suka faɗa ba suka rinjayar da wannan akan wannan fil qur'ani to dalilin suka koma cikin alqur'ani akwai faɗin Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila eh suka ce gashi Allah ya nassanta ko cewa ayi tartilin alqur'ani eh ka karanta alqur'ani ka yi tilawa alqur'ani tartilan a hankali a hankali ba tare da gaggawa ba haka wa ƙur'anan faraƙanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin ayani 'ala muksin ay 'ala tamahul wa tasabbut karanta alqur'ani wato ba tare da rigima ba ba tare da gaggawa ba tare da tasabbuti to wannan daga cikin dalilan da su a aljumhuru suka kafa dalili a kansa sanan daga cikin abin da suka faɗa sun ce wannan ita ce sifa ta karatun annabi sallallahu alaihi wasallama aya yawwa kamar yadda ya zo a hadisai daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama baya gaggawa wajen karanta alkur'ani sun kawo wannan shi yasa ya zo cewa ba hatta alwaslu bain al'ayat manzon Allah ba ya yi yakan karanta aya sai ya tsaya ya yi numfashi sannan ya wuce ga aya ta gaba amma ya zo ya haɗe aya ɗaya biyu uku to manzon Allah baya wannan sannan daga cikin dalilansu wasu sunnatin nabi shine abin da muka yi bayani sun ce wannan shine sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abinda aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana yi kenan eh abinda aka ruwaito yana yi kenan an gane ko yawwa sannan cikin abinda suka kafa hujja da shi akwai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada mutum ya sauke alkur'ani ƙasa ga kwana uku suka ce to kaga wannan yana nuni akan rashin gaggawa ƙasa ga kwana uku eh so sun dai ambaci dalilai da yawa sannan daga cikin dalilansu wal ma'ani sun kafa hujjoji da wato dalilai na ma'ana suka ce idan mun kalli ma'anar a tartili to ya, ya fi ƙunsar girmamawa eh? da ƙimantawa na abin da kake karantawa da wanda kake karatun don shi shine Allah subhanahu wa ta'ala wato siffa a tartil ta hiladabi an fi samun al'adabu a cikinta da alihtiram da attauƙir ga shi karan kansa alƙur'ani da kuma mai maganar shine Allah maɗaukakin sarki to in mun kalli ma'ana kaga wannan kaga dalili ne eh ko a ba ma kira'a ba ko a magana misali labari kaga ba ka haɗa wanda zai zo ne ma magana da gaggawa ba da wanda zai zo ne yana baka labari a hankali a hankali ba rigima ba gaggawa to za ka ga wannan ya ɗan fi ladabi ya fi ladabi to yana cikin dalilan da suka kafa hujja da shi su al'aksaru na kenan eh al'aksaru na an gane ko? a su kuma kishiyansu waɗanda suka ce alhadaru afdalu suka ce ai ma muna da dalilai a ƙur'ani ai Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu zukurullaha zikiran kasira alƙur'ani zikiri ne ambaton Allah ne kuma Allah ya yi umarni cewa a ambace shi ambato mai yawa suka ce to ka yi sauri ka sauke alkur'ani ka sake wata sauka ka tara khatamati da yawa kaga ai wannan ya fi ya fi tarin lada ko ba haka ba tunda ya zo a sunna cewa duk harafi ɗaya kana da lada goma eh su wazzakirina Allah kasira wazzakirati eh Allah dai yayi a dunkule a shari'a ana yaban masu yawaita aikin alkhairi aikin da ya dace da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hmm? Hmm. to wannan kenan eh a wancan hadisin da muka jayo su suka kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mutum ya sauke qur'ani ƙasa da kwana uku suka ce wannan yana nuni akan gaggawa in ba haka ba to faɗin alkur'ani wato ya fi haka bai kai a ce mutum ya sauke shi a kwana uku ba in dai babu gaggawa to samun ita wannan sifa ta alhadar wal isra'u fil qira'a shi ya bayu na samuwa cewa a shi a iya sauke alkur'ani wato cikin kwana uku kenan amma abin da aka hana ka sauke alkur'ani ƙasa ga kwana uku to shi yasa wasu malamai ma suka ce maka ruhi ne mutum ya khatama qur'ani a cikin kwana ɗaya ko kwana biyu wasu ko suka ce a ba makaruhi ba ne ya danganta daga yanayin shi mai karatu akwai wanda shi abu ne mai sauƙi tunda an ruwaito daga salaf waɗanda suke sauƙi alƙur'ani a cikin dare ɗaya wasu a raka a ɗaya ma daga cikin magabata kuma tare da cewa sun san wannan hadisin ashe hadisin faɗaitarwa yake yi cewa in sun samu ne to a sauke alkur'ani cikin kwana uku ɗin saboda da wanda yake ba wahala da wanda baya ba wahala da jahili da malami wato hukuncin ya game su gaba ɗaya ta yadda ko da ƙur'anin da yana iya baka wahala to za ka iya sauke cikin kwana uku to idan mun samu littafi a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an na al'allamatun nawawi ya yi bayani akan ita wannan matsala ɗin to ka gairihim a sheku abdullahi ya ce ka bar wasunsu ma'ana kamar yadda al'aksaru na suke da dalili to su ma hausunsu suna da dalili ba su ɗaya da dalili ba kila saboda ma ta'arudul adilla ne akwai dalilan da ke nuni akan cewa at-tartilu afdalu suna kwadaitarwa zuwa ga at-tartil akwai dalilan da su kuma kwadaitarwa suke zuwa ga alhadar to liza saboda wannan cin karon adilla din siyani aka samu wasu daga cikin malamai sun ce ma da abu ɗaya ne in ka gada ma ka yi alhadaru in ka gada ma ka yi attartilu wanda ya attartilu bai fi wanda ya alhadaru ba kai da ka sauke alkur'ani a ainihin kwana uku to daidai kake da wanda ya sauke a kwana bakwai ko wata ɗaya ko shekara ɗaya babu wanda ya yi wani falala man ƙalabin tafsili shi kuma malaman da suka faɗa cewa akan yi tafsili ne a kalli halin mai karatu eh da yanayin karatun zu burhani shi ma hama abuci hujja ne yana da nashi dalili fa eh karka ɗoka ko baya da dalili shi ma shace faɗe ne a shi ma yana da nashi dalilai da ya kafa eh su ma sun kawo ayoyi sun kawo asaro daga magabata su ma sun kafa dalili na na ainihin ma'ana daga cikin abin da suka faɗa sun faɗi cewa me yasa Allah ya saukar da alkur'ani kaga Allah cewa liyadabbaru ayati ko ba haka ba to ka gani daga cikin manufar saukar da alkur'ani ko karanta alkur'ani Allah ya saukar da shi ne don a karanta shi a yi tadabburin ayoyinsa ko ma'anoninsa an gani? to shi yasa suka yi wannan tafsili kai ga naka kai ga naka kai ga naka to haka ne to kaji yadda malamai suke wannan yana koya maka duk sanda za ka yi magana cikin addini to ka san abin da ka dogara da shi na dalili wanda yake karɓaɓɓe a shari'a ba a shaci faɗi cikin addini ka faɗi magana a ce to me yasa ka faɗi wannan magana sai ka ce ya fahimta ka ce to kai awa addini da za ai kai baka isa ka baka isa ka fahimci wani abu addini ba kuma ya zamo dalili a rike shi wannan aiki ne na kibarul ulama manya-manyan malamai mujtahidai waɗanda suka cika suka tumbatsa an rasikhuna fil ilmi to su ne za su zo su ce fahimta su kaza akan kaza amma kai ɗalibi wanda yanzu kake koyon jan baki to haramun ne ka ce wai kaza fahimta ka ne addini an gane kai baka da fahimta saboda kai jahili ne a ma'aunin malamai an gane to sai a kula da wannan ladabin in an tambaye ka ce to ga abin da ga dalili na daga aya ko daga hadisi ko kuma ga malamai almuhaƙiƙuna abin da suka faɗa amma kaka ce ni abin da na fahimta kenan ana samun wannan kuskure a wurin wasu daga cikin ustazai to kuma ba daidai ba ne ustazu ba ya da ra'ayi ba ya da fahimta addini shi sai dai wadda za ta taimake shi ya gane abin da ake nufi amma bai da fahimtar da zai ce gashi ita ce matsayin dalili da ya dogara a kanta har ya ɗora wani a kai kaljahari wal israri bil qur'ani to kamar yadda aka yi saɓani dangane da karanta alƙur'ani ta fuskar at-tartilu wal hadar to haka an yi saɓani an yi irin wannan saɓani dangane da bayyana karatu alƙur'ani ko asirtawa shin abin da aka fi da so ka yi a bayyane da sauti bayyane ko ko a'a ka yi asirci ka dinga jiyar da kanka ba wato na kusa gare ka ba baya ji wannan shi ake kira al'israr amma kai kana jin abin da kake faɗa an gane yawwa duk da sun ce ya halatta in ba a sallah ba ne mutum ya yi karatun ƙur'ani da zuciya eh kuma kana da lada amma a sallah wannan shi tun da sifa ce tauƙifiya to dole sai ka yadda annabi shi ma saboda wannan ne to haka ka iya yi da harshe kunnin kana ji kana iya yi a bayyane na kusa da kai da na nesa da kai ma duka suna ji to shine kal jahar wal israr bil qur'ani to akwai waɗanda suka ce al jaharu afdalu bayyanawa shi yafi falala ka bayyana alkur'ani afdalu daga al'israr daga cikin dalilai irin su hadisan annabi sallallahu sallama da yake cewa allah bai saurari wani abu ba irin sauraren da yake yi ga wani annabi da ya ba shi kyakkyawan sauti wajen karanta abin karatu to suka ce wannan hadisi yana nuna ashe ana son ka bayyana ma hau wani ya ji tayi dalilin saurarensa ya amfana da wani abu amma in kai asirci fa kaga bai ji ba ballantana ya amfana da wani abu ballantana ya amfana da wani abu su kuma waɗancan suka ce al'israru afdalu suka ce daga cikin dalilansu saboda wannan ya fi kubuta daga riya eh yawwa saboda ba wanda ya ji kana yi ko ba haka ba amma in kana yi a bayyane to yau da gobe cikin masu sauraron ka sai wani wata rana ya koda ka ce kai gaskiya wani ya san qur'ani akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza yau da gobe sai shedan ya ja ka eh har ya sa ma to ai bari in yi ma dan aji cewa ai na iya kaza da sauransu suka ce amma in kai asirce to kaga daga kai saiwa sai Allah kaga na an kubuta daga mi daga to shi yasa suka ce in za ka yi karatun alkur'ani in dai a wajen sallah ne an gane ita ma sallar da aka ce a bayyana to ka yi asirce shi yafi saboda wancan dalili saboda ba a son riya ta shigo saboda in riya ta shigo to za ta lalata maka karatun gaba daya eh misali kila ka yi khatama alkur'ani aya ɗaya ya rage ka kammala to ga wannan aya sai riya ta shigo to riya duk taro shi karatun da ka yi a baya kaga wahalar da kai ta tafi ta tafi a banza ko to bayan kai abin ka asirci fa salisu hazance na uku kilahu masu yani akwai waɗanda suka ce duk ɗaya ne ko ka yi al'isararu ko ka yi aljiharu bil ƙur'ani suka ce abu ɗaya ne ba wani bambanci Eh, su ma saboda an samu wato ta'arudul adilla Eh, dalilan da ke nuni a asirta da dalilan ke nuni a bayyana kama a zahiri sun ci karo to shi yasa suka ce ma da abu ɗaya ne da wanda ya asirta da wanda ya bayyana duka babu babu bambanci rabi'uha zance na hudu yufassilul ayati shi kuma wannan zancen yana cewa a'a ana tafsilin ayoyi ne akwai ayoyin da abin da ya fi a bayyana su akwai ayoyin da in aka zo kansu to a yi ƙasa-ƙasa da murya suka ce misali idan kana karanta ayoyin da ke bayani akan rahama da bayani akan ni'imomin aljanna eh da makamantansu wanda babu ukuba a ciki to su ka bayyana shi an gane eh, irin waɗannan ayoyin a bayyana su a ɗaga sauti ko kuma ayoyin da ke bayani akan tauhidi da sifofin Allah eh da matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to irin wa'annan ayoyin a daga sauti haka aka fi da su an fahimci wannan ko yawwa amma idan kana karanta ayoyin da ke bayani akan narkon azaba wanda ya kaza dan wuta ne wanda ya kaza makomarsa kaza za a yi kaza to wannan a yi kasa kasa da sauti ina fatar an gane eh ko kuma kana karanta irin ayoyin da Allah ke ba da labari akan tabargazar kafirai da munafukai to shi ma a dan yi kasa kasa musamman inda suka zagi Allah yadullahi magalula din to a ɗanyi ƙasa-ƙasa da sauti ko waladallah a ɗanyi ƙasa-ƙasa da sauti wai Allah ya haihu subhanallah to irin wayannan ayoyin suka ce ba a ɗaga sauti eh in ana karanta su saboda ladabi ga Allah saboda ɗaga sautin yana nuni ga makila ko kaji daɗi eh ko kuma a'a wanda shi bai san ma'ana ƙur'ani ba kila ya ji larabci sai ce a tuwa cikin ƙur'ani ma ashe an zagi Allah ka kasa masa mi shubha haka ayoyin da kafirai ke izgili ga annabi sallallahu alaihi sallama innaka la majnun din nan to a dan sassauta sauti ba a daga ko sahir ko kaza to haka suka ba da misali kenan ya danganta da mi ayin da zaka kuma wannan ko a sallah ne in ka biyo ga irin zaka dan ƙasa ƙasa kakka daga sauti Allah ya sa mu dace to kaga wannan yana da alaka da wanda ya san fassara ko ya san tafsirin su kaga wanda a jahili kan shi to ai an samu matsala eh an samu matsala shi Allah ya sauwaƙe. khamisuha zance na biyar su kuma ko zance na biyar yufassilul halati shi kuma wannan ya ce a ana rarrabewa ne tsakanin hali a kalli halin da mutum zai karanta alkur'ani a kansa idan za ka karanta alkur'ani sai ka ji tsoron riya za ta iya shigo ka to ka yi asirci na fatar an gane eh? ko kuma a za ka karanta alkur'ani amma cikin jama'a ne za ka takura ma waɗanda kake tare da su to shi ma sai ka asirta saboda in ka bayyana wani ya cutu to kai za a azaba ba shi ba karka ce ato ai ya kyamaci ƙur'ani yana yiwa lokacin yana cikin wata hidima ko yana cikin wani yanayi ko ya shagaltu da wani abu ba karatun ƙur'anin a gabansa ba a wannan lokaci to sai ka sassauta amma ai baya daga cikin hikima ka zo cikin cikin al'umma ɗaya ka zo kana ta abin nan kana ta tilawa in ai magana sai ka ce to ai magana Allah ce ko ba ku sun guji maganar Allah eh to a dinga sa hikima ai ko eh kar ka yi abin da zai sa a soki addini ko a soki abin da kake karantawa a kansa an gane ko yawwa haka kuma idan koyarwa kake yi an gane to wannan ana son ka bayyana kayi ne don ka koyar da mutane ga yadda ake son a karanta alkur'ani to anan tunda ana bukatar su ji sauti to anan bayyanawa bayyanawa shi ya fi an gane ko bayyanawa shi ya fi to wannan fasili ya ƙare sai fasulun fi taqsimihi alal layali wannan fasali zai yi bayani akan karkasa alqur'ani wato akan daruruwa na ana magana dangane da masu sauki alqur'ani hmm? yawa kun sai daga cikin ɗabi'an magabata daga cikin ibadar da sun kafi kulawa da ita shine yawan sauki alqur'ani wanda a wannan zamanin ta yi karanci in ka ga mutum na karanta alkur'ani to akwai wani dalili ko dai har da sai yake gyara da tilawa ko karantarwa yake yi ko sallah yake bayarwa ko musabaka yake yi ko wa'azi ake yi tare da shi amma ya ɗaya zauna kawai idan ɗaya ya sauke alkur'ani ya yi karatu to wannan ya yi karanci ko babu abin da magabata sun kafa kula da shi kamar wannan babu daga cikin magabata sai ka samu wanda duk bayan kwana uku sai ya sauke alkur'ani wani duk bayan kwana bakwai kowa yana ɗaukar gwargwadon abin da yake iyawa da yanayinsa eh in ma ramadan ya zo sai kaga sun ƙara himma akwai waɗanda in ramadan ya zo kullum sai sun yi hatama ƙur'ani akwai masu yi da abin nan ayini da daddare kuma su yi kaga sauka biyu kenan kuma wannan kawai bauta ga Allah ba wai don a gyara tilawa ko har da eh ko a karantar da wani ba a kawai bauta da bauta Allah ya ba da lada tawabuwa eh akwai wasu abubuwan gaba suka yi aisu daɗiya ma suka yi ba su karanta ƙur'ani ba eh akwai masu wannan bugun gaba suna ganin kamar wannan abu mai wata falala ce eh ya nuna muku ai shi giftat ne Allah ya bashi karhin kwakwalwa sau da haka shi baya muraja eh to kaga wannan ai shedan ne kuma irin su ne zaka samu ba su da tarbiyya zukatansu sun bushe suna keta dokokin Allah saboda in kana son zuciyarka ta yi taushi ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa to ka yawaita karanta alkur'ani ta'abbudan lillah ba wai sai a sallah ba ko in zaka koyar da yara a wannan kai wazifa ka ce an gane to Allah ya ba mu ikon gyarawa ƙur'anuhu karanta alƙur'ani ai tilawatuhu karanta alkur'ani saba a layali a sauke shi cikin dare bakwai an safu to malamai sun ce wannan shi ya fi adalci duk bayan kwana bakwai ka sauke ƙur'ani kaga a wata kana da sauka hudu to wannan shi ya fi wannan sun ce an yi la'akari da a shigalo na mutane eh da kuma yanayin masu saurin karatu da marasa saurin karatu haka ne ma'ana kaka kuskura a ce wai kwana bakwai ya wuce ba ka sauke alkur'ani ba shi yasa haga ai magabata sun tsananta sosai game da wannan min gaida ta kasime amma su sun ce ba wai sai an kassama qur'anin a'a kawai kullum ka karanta abin da kake iyawa iya nishadin ka in ka gaji ka aji gobe sai ka dora inda ka tsaya gobe sai ka dora inda ka tsaya amma kaka kuskura kwana bakwai su kare baka kai min lijinatu wan nasu ba sura su kenan wa ba'dun sashin wasu malamai kuma wazzafu sun kakkasa yadda ake son a yi khatama qur'ani din dare kaza kaza za ka karanta dare na biyu kaza dare na uku kaza dare na kaza kaza a tsawon kwana bakwai to ga yadda suka yi bayani sun tun da dare bakwai ne a daren farko kaza za ka karanta ga surorin da za ka karanta da muna da sura 114 dare na biyu kaza dare na uku kaza dare na hudu na biyar na shidda na bakwai shikenan kayi ka tama ƙura'ani to za a baka fomula saboda ta zama ma abin da za ka yi amfani da shi suka ce lillailatul ula daren farko salasun za ka karanta ayoyi surori guda uku ne daren farko ya ƙaru hamsin surori biyar su kuma suke bewa bayan daren farko dare na biyu kenan a dare na biyu sai ka karanta surori guda biyar fa sab'un dare na uku sai ka sauki ka karanta surori guda bakwai summa tis'un sannan dare na hudu sai ka karanta surori guda tara an gane ko? ashirin bi sura sha ɗaya kenan e, dare na biyar sai ka karanta surori guda goma sha ɗaya fama salafin to tare da goma ɗin can ai fama ashirin ka ƙaddara asharu gaban ma'adin nan fama ashari ko fama salasi ashirin e, sai ta zo bayan salasin ya fi fama salasi ashirin ko salasa ashara in za a yi tarkibi fama a salasa ashara to tare da goma ɗin can sai ka haɗa da uku za su baka surori goma sha uku kenan a dare na shida ya tulu to sai daren da zai biyo baya dare na bakwai kenan shi kuma min ƙof daga suratul ƙof ilal khatami zuwa ga sauke ƙur'ani shine min aljannatu wal nas hiya al mufassalu to daga qaf zuwa suratul nas zuwa suratu annas su malamai suke kira da ayoyi waɗanda suke mufassalai an gane ko eh ayoyi waɗanda suke mufassalai eh to haka haka malamai suka yi bayani sau da haka a dare na farko suka ce za ka karanta suratul bakara suratu ali imran sai suratul nisa sai ka kwana a ma'ida su ma duba da yanayin tsayinsu su insha Allahu duk yadda dai shagulgulla suka yi ma yawa waɗannan surori guda uku kana ya sauke su a cikin kwana ɗaya ne da dare inda ba lalacin ka yawa ba to dare na biyu sai ka tashi suratul ma'ida ka karanta suratul ma'ida da suratul an'am da suratul araf da suratul anfal da suratul tauba su kuma kaga ba su kai waɗancan tsayi ba to waɗannan surori guda biyar sai ka karance su a dare na biyu eh a dare na biyu sai ka kwana a yunus a dare na uku sai ka tashi yunus din suratu yunus ta biyu suratu hudin suratu yusuf suratu ra'ad suratu ibrahim suratu hijir suratu nahal a ga surori guda bakwai dare na uku kenan can da ya ce sab'un to abin da yake nufi kenan sai ka kwana a suratul isra suratul bani isra'il kenan ko a dare na hudu kenan ka karanta suratul isra sai suratul kahf sai suratul maryam sai suratul taha sai suratul anbiya sai suratul hajji sai suratul mu'minuna sai suratul nuri sai suratul furqan su kuma surori guda tara can da ya ce can sab'un nan kuma tisun sai ka kwana a ina shu'ara to sai ka tashi shu'ara ka shiga suratul nahal ka shiga suratul qasas suratul ankabut suratul rum suratul luqman suratul sajada suratul ahzab suratul saba saba suratul saba suratul fatir suratul yasin shi kuma surori goma sha ɗaya ko can da ya ce asharun bi sura ya baka sha ɗaya kenan sai ka kwana a suratu safati to dare na shida sai ka karanta suratu safati suratu sadi suratu zumar suratu gafir suratu fusilat suratu shura suratu zukhruf suratu dukhan suratu jasiya suratu ahqaf سورة الأحقاب سورة محمد سورة الفتح سورة الحجرات aga surori goma sha uku kenan can da ya ce fama salasin to wannan shine nasu to in ka tattara su daga bakara zuwa nan za su baka sura nawa 48 dare na farko muna da Sura uku, dare na biyu biyar, dare na uku bakwai, dare na hudu tara, dare na biyar, dare na shida sha uku. Barakallahu fiku. Sai ka kwana a kafko? To waɗancan in ka tara za su baka surori arba'in da takwas a cikin kwana shida. to sai ka shiga al-mufassal al-mufassal ko su kuma al-mufassal daga qaf sai suratul zariyat sai suratul tur sai suratul najmi suratul qamari suratul rahman suratul waqi'a suratul hadid suratul mujadala suratul hashar suratul al-mumtahana سورة الصف سورة الجمعة سورة المنافقون سورة التغابن سورة الطلاق سورة التحريم سورة الملك سورة القلم سورة الحاقة سي سورة المعارش سي سورة نوح سورة الجن سورة المزمل سورة المدثر سورة القيامة سورة الإنسان سورة المرسلات سورة النبي سورة النازعات سورة عبسة سورة التكوير سورة الانفطار دي سورة المطففين كو سي الانشقاق سورة الانشقاق سورة البروج سورة الطارق سورة الأعلى سورة الغاشية سورة الفجر سورة البلد سورة الشمس سورة الليل سورة الضحى سورة الشرح سورة التين سورة العلق سورة القدر سورة البينة سورة الزلزلة وسنة الزلزلة زلزلة أفصح بفتح الزاي سورة الزلزلة سورة العاديات سورة القارعة سورة التكاثر سورة العصر سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة الماعون سورة الكوثر سورة الكافرون سورة النصر سورة المسد سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس سوكما سنباك سورة نوا دama mufassalai 65 ne ai khamsin wasittuna sura su ne mafassalai daga ƙaf zuwa nan to me yasa ba a mace fatiha ba eh me yasa ba mace suratul fatiha ba in ka tara can ga 48 gaga ga 65 sun ba mu sura 113 kaga fatiha ita ce cikon ta sha hudu to me yasa ba ambace ta ba a'a ita ba za a karanta ta wake eh to ai ba ambace ta ba can cikin bayanan da aka yi kaga a dare na farko ba ta ciki tunda an fara da bakara ne aka kare da annisa eh me yasa sun ce saboda ita kowa ya haddace ta ko ko kai khatama ta ko kai dole kullum sai ka karanta ta saboda haka ko da ba ka karanta ba a wannan zaman yayi dole dai ka yi sallah inda kai musulmi ne to wannan shine shine dalili eh shine dalili ko to kaga abin yana da sauki to in ka ɗauki wannan tsarin yayi eh wasu kuma suka ce in ka gama ka kai annasi sai ka karanta fatiha din shikenan ya kammala maka sura 114 eh sannan daga cikin dalilan da su malamai ke ambata galibi masu karatu na alkur'ani makarantun ƙur'ani eh akwai makarantun ƙur'ani yanzu ba ha makaranta har da ita ce makarantar ƙur'ani makarantar ƙur'ani ita ce makarantar da aka tsara domin a haddace alkur'ani tare da rubutu sannan bayan ka haddace kuma ka zo kai ka rubuta shi wannan ita ake kira makarantar ƙura'ani eh su haka za ka haddace ƙura'ani tare da karanta shi hadda mai kyau an gane kuma a rubutu duk abin da za ka haddace sai ka rubuta bayan ka haddace kuma ka rubuta haka har ka kai ƙarshe bayan ka kammala an ma jarabawa ka abin nan sai a ce to ka je ka rubuto shi yadda yake da ka'idodin shi da ka ga kawo sai a ba malamai sai su zauna kamar bakwai haka su yi ishirafi su duba an gane in yadda ka rubuta haka yake ka cika ka'idodi to shi kenan eh to wannan a wurin malamai shine mahaddacin qur'ani an gane ya haddace ya rubuta kuma wasu za ka ga sun rubuta so ɗaya wasu so biyu wasu so uku wasu so bakwai eh to haka eh yanzu babu babu makarantun ƙur'ani ke eh yanzu sai ka ga mutum ya haddace ƙur'ani amma suratul fatiha ba zai iya rubutawa ba ko ba samu ka gani alhatsul usmani ba zai iya rubuta suratul fatiha da shi kuma ya haddace to in za ka gina makarantar ƙur'ani kuma kana son ka sa mata wannan ƙur'ani don su fa mala ya rubuta wannan littafi saboda su tsarin malam akwai shi a wannan lokaci can in mun shiga littafin duk za ku ji da yanayin ranakun karatu da yanayin hutu da yanayin abin da za a baka da makamantansu duk za a yi bayani duk za a yi bayani to kaga qur'ani shi ma yanzu suna ɗaya ne kawai abin da aka damu da shi shine tahsinu sauti kawai shi aka damu da shi to yi kokari in hizo goma ka haddatar da yara yanzu suna iya rubuta shi haka ake so Allah ya samu dace to nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh